سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في محكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مجلاق الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تقبض لإبادتهم أوكدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القدبانية والجانية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهاما يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أبجله أهنئه وهتم على الشعراء كذا أهبا بطاها ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهي به تباها فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى حملت به نالت مناها متى حملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل الهاج هذا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجين إلى فتح وأشرب ماء سر بل مياها بمولده أرجي كل خير أسير به لأقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد داها آه yan uwa musulmi maza da mata masu sauraron mu ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillah muna nan cikin farin cikin ambatan haihuwar hasken haske watan watanni shugaban shugabanni kirjin kiraza annabi balarabe ba quraishi ba hashimin dangi makki madani abdahi tihami zamzami rabbani tauraron sunayen Allah watan sifofi ranar zati wadda ba ta faduwa wa shamsu zati laysa laha gurubu a jiya idan ba ku manta ba muna tattaunawa da ku a game da sha'anin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ana yawan samun sabani a tsakanin musulmi waɗansu su ce yana da kyau waɗansu su ce ba shi da kyau waɗanda suke cewa bai da kyau din nan dalilansu shine ayar da take cewa shu'ara'u yatba'uhumul gawun ko yattabi'uhumul gawun ko kuma ma allamnahu shi'ra wa ma bayyinahu da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa idza ra'aytumul maddahina fa hasu ala wujuhihim turab ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tadruni kama adratin nasar ibn maryam to duka waɗannan dalilai jiya mun warware su domin kuwa mun faɗa lokacin da wannan aya والشعراء يتبعهم الجاون بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم صدق الله العظيم wato lokacin da wannan aya ta sauka wa shu'ara'u yatba'uhumul gawuna kaga su mawaka kafirai halakakku da wawayen mutane sakararru suke biye da su ririri a baya alam tara kai yanzu baka gani ba annahum cewa su fi kulli wadin yahimuna a cikin kowane fage na ƙananan maganganu da ƙarya da zambo da batsa kutsawa suke ba sa kakkautawa su zagi mai daraja su yabi banza ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna kuma baka lura cewa su mawakan nan suna fadin abinda ba su aikatawa abinda suke faɗa mafi yawanci ƙarya ne za a zo a zauna a dinga ziga mutum ya bani mota ya bani gida ya bani fili kuma bai bada komai ba a samu wani mutum mashayi fasiki mazinaci dan liwadi a dinga yabansa ana masa kirari sannan a duba wani mutum managarci salihin bawa a zazzage shi to shine da ayat ta sauka sai abu dan malik sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullahi inna Allah qad anzala fi shi'ri ma qad alimta fa kaifa tara fi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya saukar da abin da kafi mu sani a cikin lamarin waka to ya kake gani mu bari ne ko kuwa dama mu yabanka muke yi ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ka abu ka sani innal mu'mina yujahidu bi nafsihi wa sayfihi wa lisanihi wallazi nafsi bi yadihi laka anna ma tarmunahum bihi nabihin nabli yace ka sani cewa mumini yana yaki yana jihadi ne da ransa da takobinsa da kuma harshensa na rantse da wanda raina yake karkashin ikonsa wallahi baitukan da kuke saki kai ka ce kibiyoyi ne kuke harbin arna a kirji da shi domin wani baitin ya fi ka harbi kafiri da kibiya wani baitin ya fi ka harbi munafiki da kibiya a kirjin shi saboda haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka a jiya har muka faɗi cewa ran da ya umara ta ban kwana abdullahi dan rawaha ya shiga gabansa yana tafiya irin takama yana takawa ɗaiɗai cikin alfahari yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kuma yana biye da shi yana cewa khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maƙilihi wa yuzhilul khalila an khalilihi yana cewa kai ‘ya'yan arna ‘ya'yan kafirai ku ba ma'aikin hanya zai wuce ku ba ma'aikin Allah hanya zai wuce annabi ya shigo garin makka ku ba shi hanya zai wuce yau za mu dinga dukanku da makami kamar Allah ya aiko mu za mu dinga duka muna cire kawuna akan wuyoyi sannan yau ne za mu raba masoyi da masoyinsa duk mutumin da bai yadda da Allah ɗaya bane bai yadda annabi Muhammadu annabin Allah bane manzo ne Allah ya aiko shi sai mun tsinke kansa kan wuyansa da yana faɗin wannan sai sai na umar Allah kara mar yadda yana baya yana kallo sai ce yabna rawaha a baine dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taqulu shi'ran ko a baine dai rasulullahi wa fi haramillahi taqulu shi'ran ya kai abdullahi dan rawaha yanzu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin haramin makka haramin Allah kake waka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar khalli anhu ya Umar falahi asra'u fihim min nadhi nabli yace Umaru yale Abdullahi ya rera mun waka Abdullahi ci gaba da tafiyar takama ka ci gaba da zuba mun baituka wallahi Umaru waɗannan baitukan da Abdullahi yake sakowa sun fi kibiya saurin samun kirjin kafirai arna wannan shine dalilin da yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne waɗanda ba su yi masa baitika ba har ta kai ma jabir ɗan samura yana cewa jalastu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam aksara min mi'ati marra fa kana ashabuhu yatanashaduna al-ash'ara fil masjid wa ashiya'a min amri al-jahiliyya wa huwa sakitun fa rubbama yatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum yace ni na zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so ɗari za ka ga sahabbansa suna rera waka yana zaune kuma a cikin masallaci kuma banda ma waƙe-waƙen da suke yi sannan kuma suna aikata waɗansu al'amura irin na zamanin jahiliya kamun zuwan musulunci irin abubuwan da basu taɓa martabar addini ba sai manzo Allah ya shiru ya rabu da su wani lokaci ma sai ka ga yana murmushi yana kallon su shine dalilin da yasa in musulmi ya lura da kyau misali in mutum ya rike cewa shi hujjarsa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idza ra'aytumul maddahina fa asu ala wajhihim turab idan kuka ga mawaka ku ɗebi ƙasa ku watsa musu a fuska to sai kai mamaki ya akai baffan sa Abu Talib baban sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu alaihi salam yake cewa wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili kuma a gaban annabi manzon Allah fari ne ana neman shayarwa na ruwan sama bi wajihi da albarkacin fuskarsa ana roƙon Allah tabaraka ta'ala albarka hasken fuskar annabi Allah shayar da al'umma ruwa shine gatan marayu shine katangar gwagware sannan da yawa idan mushirkai maguzawa na makka idan suka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka zambace shi sai ya tada hassanu ya ce ajib anni ya hassanu uhjuhum wa ruhul qudsi ma'ak rama mun hassanu zo ka rama mun kai ma zambace su kai ma zage su hassanu ka sani mala'ika jibrilu yana tare da kai zai taya ka zagin su a wata riwaya hajuhum wa jibrilu ma'ak hassanu zage su zambace su mala'ika jibrilu yana tare da kai akwai ran da sai da jibrilu ya kara mai baiti saba'in baitikan nan da ake gani muna yi a wurin maulidai yan uwa musulmi saboda haka a daina zagin yaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kyau shi wakar da aka hana shi ne wadda ake yin batsa ake yin ƙarya ake zagi ake cin mutuncin masu alfarma idan ka ji an zagi wani mutumin kirki kar ka ji wakar ba wai sai an zagi wani annabi ko wani sahabi ko wani wali ba a mutumin kirki ma a anguwanku in ka san mutumin kirki ne ka ji an yi waka an zage shi to kar ka yadda kunnen ka ya ji wannan shine abin da ake nufi kar a je a yabi mashaya giya mazinata yan luwaɗi barayi sun kwashe kudin jama'a kuma a zo a rera musu waka kuma a zo ana zagin mutanen kirki salihan bayi to wannan shine aka hana amma idan muka lura da kyau za mu ga imamu bukhari da imam muslim sun rawaita hadisi daga abi huraira Allah ya kara mar yadda cewa wata rana bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina umaru ya zo shigewa sai ga hassan ibn sabit mawakin annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana rera yabo sai sai na umar ya harare shi da ya harare shi sai ya ki denawa sai sai na umar ya toto ya san wane ne umaru ya san abin da zai faru umaru ya ƙara wurin to da ya ga ya taho sai ce kuntu an shidu wa fihi man huwa khairun mink kuntu an shidu wa fihi man huwa khairun mink yace wannan abun fa Umaru karka taba ni wallahi wannan yaban da kaga ina yi ba fa yau na fara ba na kasance ina wannan yaban a cikin ɗakin Allah a gaban wanda ya fika daraja a wurin Allah to daga nan ka san sai na Umar mutum ne mai karban gaskiya ko a wurin karamin yaro ya jita ko a wurin mace ya jita mai zafi ne amma da an gaya mai Allah da Annabi yanzu zai tsaya ya saurara ya ji me to sai ya waiwaya ya kalla bi hurairata shi ma yana masallaci a lokacin sai ya ce kai ka taba ji ya rera waka a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a masallaci sai ya ce an shudukallaha asami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu shay'an fi ina hada ka da Allah abi huraira don Allah kai ka taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani abu akan Hassanu akan wannan wake-waken da yake yi sai abi huraira ya ce na'am sami'tuhu ya kulu ajib anni ya Hassanu wa jibrilu ma'aka wallahi na taba ji da kunne na an yi wa annabi wata waƙar zambo sai ya kira Hassanu ya ce rama mun Hassanu amsa amsa mun ka ba su amsa Jibrilu yana tare da kai zai taya karama min kuma sai da Aisha ta Siddiqiya Allah ya kara mata yadda ta faɗa ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya da'u li Hassan min baran fil masjid yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru ar rasulillah tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sawa a sawa Hassanu minbari yadda kaga in za a yi maulidi din ana kafa mumbari to annabi yana sa a yi wa hassanin mimbari ya tsaya a cikin masallaci yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin zagi da zambo da kafirai mushrikai maguza suka yi masa shi kuma ya dinga wankewa yana tsarkake zatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah yu'ayyidu hassana bi ruhil kursi ku sani cewa Allah ta'ala yana karfafan Hassanu da ruhi mai tsarki wato mala'ika Jibrilu wannan baitukan ba wai haka kawai yake zuba su ba sannan mawaki yana cewa wa qad banal minbar limni sabitin fa kana lil inshari fihi yartaqi wa qad banal minbar limni sabitin hakika manzo Allah sa an gina minbari na Hassan ibn sabitin fakana lil inshadi fihi yartaqi yana hawa wannan minbari ne domin ya rera wa ma'aiki waka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma da a ce yabo bai da kyau ko kuma irin hadisan da yan uwa musulmi suke fahimta suke sukar yabo ko kuma makamancin wannan to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda an rera waka a gabansa ba domin kuwa jiya mun gaya muku cewa baffansa Abbas dan Abdul Muttalib bayan an dawo yakin Tabuka ya tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hanya yake ce masa ya rasulallahi inni uridu an amta da haka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ni ko ina so kai mun izini in yabe ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qul la yufadadullahu faka ko la yufdidullahu faka baba yabe ni waƙe ni baba ina roƙon Allah kada Allah ya gaji da bakinka ko kuma ina roƙon Allah kada Allah izib da haƙoranka waƙe ni sai sayyidina abbas ya kama من قبلها دبت في الزلال وفي مستودع حيث يكسف الورق ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق har zuwa ƙarshe to wannan duka yana nuna maka cewa da a ce waka ko yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haramun ne manzo Allah ba zai saurara ba zai ce haba baba wani irin waka kuma bayan na hana bayan Allah ya ce wa shu'ara yatba'uhum gawun ita wannan ayan ma da ake magana a kanta da haku ya rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya kara mar yadda cewa mansukiya ce da me aka soke ta aka shafe ta da illal lazina amanu wa amilus salihati wa zakarullah kasiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamul lazina zalamu ayya munqalabin yanqalibun sannan manzo allah sallallahu alaihi wasallama yana girmama yabo shi kansa har ta kai wata rana yana tambayan abdullahi dan rawaha yake ce masa akhbirni mashiru ya abdullah zo mana abdullah dan rawaha ba ni labari wai me waka ne wai me waka me kuke ji ne kuke rerawa inda bai da mahimmanci annabi ba zai tambaya ba abin da yake haramun annabi ba zai tambaye shi ba sai abdullah ya ce huwa shay'un yakhtaliju fi sadri fa yandaliqu bihi lisani ko fa yandiqu bihi lisani sai manzo Allah ce fa anshidni yace menene waka sai abdullah ya ce wallahi wani abu ne na soyayya yake tokar kirjin mu idan ya tokar kirjinmu ba ma samun natsuwa da kwanciyar hankali sai harshenmu ya furta shi sai annabi ya ce to zo ka zauna rera min inji kuma ya zauna ya rera manzo Allah bai cika sallallahu alaihi wa alihi sallama to yan uwa musulmi masu sauraron mu idan dai har manzo Allah sallallahu alaihi sallama zai zauna a rera masa baitika yana ji kuma yana jin daɗi kuma shi ma wani lokaci ya maimaita su duk da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu mu ba mu sanar da shi ko ba mu karantar da shi waka ba ko bai kamata gare shi ya waka ba to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zama ya saurara musamman waka ko yabo wanda ya tattaro hikimomi da ma'anoni kyawawa a shar'ance ko kuma a ɗabi'ance to manzo Allah yana sauraron su haka nan sahabbansa su ma suna saurara alhafiz ibn kasir ya kawo daga baihaqi a cikin dalailun nubuwa daga salmanul farisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin khandaku yana dukan dutse yana bismillahi wa bihi hudina walau abanna gairahu shaqina ya habbaza rabban wa habbadina da sunan Allah wanda da shi muka samu shirya da za mu bauta ma wani Allah da mun tsiyace madalla da wannan ubangiji madalla da wannan addini sannan bukhari ya rawaici hadisi daga barawo Allah ya kara mar yadda cewa ranar yakin ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana tonan rami shi ma annabi yana tono da kansa har sai da ta kai iska tana ɗaga mayafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai da na hango har fatar cikinsa farar fata ya ce manzo Allah yana da yawan gashi amma bai da gashi a ciki bai da gashi a kirji sai na ji shi yana faɗin wasu kalmomi kuma amma a waƙe ne yana cewa wallahi laulallahu ma ta daina wala ta saddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa qaina har zuwa ƙarshen baitukan wato yana cewa wallahi na rantse da Allah ba don ubangiji ba tabaraka ta'ala da ba mu shiryantu ba da ba mu samu shirya ba da ba mu gazgata kadaicin Allah ba kuma da ba mu yi sallah ba saboda ka Allah muna roƙonka ka saukan mana da natsuwa a cikin zuciyarmu ka tabbatar da digadiganmu idan muka haɗu da arna maguzawa a lokacin da za mu kafsa yaƙi da su wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke faɗin wannan sannan lokacin da ake tono ake fasa dutse manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga ga sanyi ana tsananin sanyi gashi ana buji ga yunwa ga wahala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma innal aisha aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira Allah muna roƙonka babu wata rayuwa in ba rayuwar lahira ita ce rayuwa ta gaskiya Allah ina roƙonka ka gafarta wa muhajirai ka gafarta mutanen madina ansaru da kuma mutanen da suka biyo ne daga makka suka yi hijira sai su kuma sabon annabi da suke wannan tono sai suka amsa masa sai suke ce masa nahnu allazina baya'u muhammada alal jihadi ma bakina abada mu dinnan mu ne waɗanda muka yi wa annabi muhammadu cappa akan cewa duk inda ya shiga za mu shiga mun yi masa alkawari akan jihadi matukar muna numfashi matukar mun wanzu har abada ba za mu juya masa baya ba waɗannan dai jawabai ne ga sunan waɗanda duk mutumin da yake neman gaskiya to zai fahimci lalle ashe waka ta batsa da zambo da ashariya da zancen banza su ne addinin musulunci ya haramta alkur'ani da hadisi amma yabo wanda za a yi ba alkur'ani ko ayyabo na tauhidi ko kuma ayyabo wanda yake na hukunce-hukunce yanzu kamar yara ƙanana akwai irin bayanai na hukunce-hukunce na game da sha'anin tsarki alola da sauransu makamantan wannan sai a yi musu awaki sai a dinga karanta sai su dinga ɗauka kamar waka ne amma in suka haddace da sun girma sai su gane menene ake nufi duka iri irin waɗannan abubuwa suna nan a cikin addinin musulunci ba haramun ba ne sannan hassan ibn sabit lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafirai suka yi masa zambo ya kira hassan ya ce masa uhjuhum wa ruhul kursi ma'aka ko hajuhum wa jibrilu ma'aka hassan zo karama zamban da waɗannan maguzawan suka yi mu ka sani ruhi mai tsarki yana tare da kai ko kuma kai ma zambace su jibrilu zai taya ka zambatar su an ce da Hassan ya sa hannunsa a baki ya zaro harshensa sai da ya kusa taba kirjinsa ko kuma ya kusa taba hancinsa sai ce lau da rabtu sakharata bi lisani haza la kasartuhu wallahi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in rama mara zagin da maguza wannan suka yi masa da wannan zamban da suka yi masa a yau ko da dutse na daka da wannan harshen nawa sai na fasa shi duk wanda na zambata da wannan harshen nawa a yau kowaye shi sai na rusa shi ko da dutse ne ne masa baituka na zamba a yau inda daddare ne za a tashi a waye gari wannan dutsen ya wargaje na fasa shi sannan a wannan rana sai da mala'ika jibrilu ya kara masa baiti saba'in a cikin yaban da ya yi saboda haka yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne mai kyau kuma abin da ba a so kawai shine idra'i wato a ɗauki matsayin ubangiji a ba annabi ko kuma a saukar da annabi matsayin wani annabi ko matsayin wani wali shine abin da ba a yi kar a ɗauki annabi a kai matsayin ubangiji kar kuma a sauko da shi matsayin wani daga cikin mabiyansa ko kuma a faɗi abin da bai dace da martabarsa ba da sauransu to wannan kuwa malaman musulunci sun kubuta daga wannan su waɗanda suke yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga kansu sahabban na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda da su ne waɗannan manyan bayin Allah masu yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke koyi kamar shi alfazazi mai ishiriniya kamar shi imamul busiri mai alburda kamar shi imamun nabahani mai hamziya kamar shi a maulana a shekh alhaji ibrahim nes sahibu diwan wanda shi yana ma faɗa a cikin diwani yana cewa faka'abun wa hassanun unila karamatan bimadhika ya ma'amunu fil jari wal gaibi
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكمنا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكمنا إلى ما تخصصا وأمده خير الخلق خادم بابه ويذكره روحي وسري كذا قلبي وأمده خير الخلق خادم بابه ويذكره روحي وسر كذا قلبي كفاني كوني شائر الباب خادما بخدمة خير الخلق فارقني أيدي فكاب وحصن أنيل كرامة بمديك يا مامون في الجار والقيد فكاب وهاسان نوني لا كرامة بمديك يا مامون في الجار والقيد فكاب وهاسان أني لا كرامة بمديك يا مامون في الجار والغيب وإني في أسر الجهالة والهوى لمعدوه في آلة البسط والكرب يفرج عني كل كرب وأنثني بجائزة أن أديها ينسني لبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكنا إلى ألم الرزق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقنا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه ويذكرني المختار يا خادمي هبي عليه صلاة الله ثم سلامه يذكر آل ثم نزلك ذا تربي عليه صلاة الله ثم سلامه ويا شكر سائي والمهيمن ليربي عليه صلاة الله ثم سلامه ويثنيني المعمود بالمنهل الأزبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نبقى مع اليمن والحزب عليه صلاة الله ثم سلامه من الأبد إبراهيم للناصر الربي عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأهل والأولاد والآل والصحب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأهل والأولاد والآل والصحب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala wa radiyallahu annabi amin yake cewa ni ina yaban annabi fiyayyen halitta kuma ni ne hadimin bakin kofarsa saboda haka ina ambatansa ruhi na ma yana ambatansa asirin ruhi na ma yana ambatansa zuciyata ma tana ambatansa ni ya ishe da abin alfahari a ce ni ne mawakin bakin kofarsa kuma hadiminsa saboda hidimar da nake fiyayyen halitta duk wani aibi na da kurakurai na sun gudu sun rabu da ni ya ce saboda haka kaga sayidina kabu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sayidina hassanu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane guda biyu sun samu girma saboda yaban da suke maka ya rasulullah a bayyane da kuma a boye saboda haka ni gashi na zo zamanin da jahilci yayi wa zukata kakatutu da san zuciya yanzu a ce lamadihuhu mai yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi halatil basti wal karbi a ce a cikin halin wadata da halin bakin ciki kullum a cikin damuwa yake yufarriju anni kulla karbi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai yaye mun dukkan bakin ciki wa ansani bi ja'izatin an addiha yansani lubbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sakanta min da manya-manyan kyaututtuka waɗanda idan na ce zan kirga su tunani na ma sai ya togace wato a kullum idan kana bin shi ibrahim radiyallahu anhu a baya zai rika nuna maka duk yaban nan da yake ba yana kwaikwayon hassanu ne da shi kabu kuma yana rigirge da su yana tsere kekeniya da su yana matse tseniya da su zaka ji yana cewa ala ya rasulullahi farsil halati khadimun ala sardil mada'ihi yamkusu yuzahimu hassanan wa ka'ban limadhikum falaiti urafi silkihim fa usallisu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى ما تخصصا صنع رسول الله داريا بسوء وذلك آد دائما لست أنكف صنع رسول الله داريا بسوء وذلك آد دائما لست أنكف بكبد وباث لا أؤمن فكرتي لمديس والمهيب إذا أتى النص وما لي زاد في المآج سواه فليت بقلبي وهو كالقدس ينفث على رسول الله فارسل آلتي خديم على فرد المدائي يمكث يزايمها صنا وكابا لمدهكم فليت أرى في سلكهم فأسلثوا يزايمها سنا وكابا لمدهكم فليت أرى في سلكهم فأسلف يزايمها سنا وكابا لمدهكم فليت أرى في سلكهم فأسلس على أرجي خلف الجياد مخلفا فلم أرض بالصفصاف وقتي أجدث وأنت كريم جابر ذو مكانة أجزني وتغنيني ففيك أهدف وأنت كريم جابر ذو مكانة أجزني وتغنيني ففيك أهدف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa wani lokaci yana huduba ma zaka je yana buga misali da wani baiti Abi Hurairah Allah ya kara mar yadda ya ce na taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan mimbari yana huduba sai yake cewa asdaqu kalimatin qala hal arabu kalimatu labidu ala kullu shay'in ma khala Allah badilu fa kullu na'imin la mahalata za'ilu ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi gaskiyar zance mafi gaskiyar kalma da laraba suka faɗa a waƙe ita ce kalmar labidu da yake cewa na'am ku sani ku faɗaka ku lura cewa duk wani abu ba Allah ba ƙararre ne babu makama duk wata ni'ima sai ta gushi to kaga idan baiti bai yi ba annabi ba zai dinga buga misali da su ba sannan kuma idan aka lura da irin yabo din da suke yi wallahi duk masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sai zuciyar shi yayi dadi yanzu misali baituka guda biyu da Hassanu yayi yana cewa fa akmala minka lam tara qattu aini wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u yace ya rasulullahi kaga cikakken mutum irinka billahi allazi la ilaha illa huwa idanuwa na basu taba ganin shi ba da dai ya rasulullahi kaga kyakkyawan mutum irinka billahi allazi la ilaha illa huwa mata basu taba haihuwarsa ba da dai ka ganka ya rasulallahi Allah ya halicce ka kubutacce daga barin dukkan aibi da kazanta idan mutum ya ganka zai ɗauka kamar Allah ta'ala ya halicce ka ne kamar kai ne kake so a yi ka haka kamar an halicce ka ne kamar yadda kake so kamar kai kake gaya wa Allah Allah yi ni kaza yi ni kaza yi ni kaza to yanzu ko wannan baitin ya isa masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji dadi babban damuwa wanda ya kamata kowane musulmi ya damu da shi shine idra'i kamar yadda muka faɗi a baya wato almadahu bil badili yabo na ƙarya amma a yaba annaba a ce kyakkyawa ne kamili ne mai gaskiya ne mai kyauta ne mai haƙuri ne mai kunya ne mai tawazu'i ne mai amana ne mai cika alkawarin ai ya kamata zuciyar kowane mumini ta ji daɗin wannan kalmomi da ake gaya wa masoyinsa abin da ake nufi da idra'i shine yabo na ƙarya misali da ji kai an yi yabo an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ranka ya ɓaci a matsayinka na masoyinsa amma kada ka yadda a yabe shi da sifofi masu kyau ranka ya ɓaci sai a tuhumi imaninka idan baka yi hankali ba saboda haka abin da ake nufi kenan akan wannan kuma idan aka lura da su masu yaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kyau za a ga cewa sun san abin da yake ya wajaba ne ga Allah tabaraka ta'ala sun san abin da yake ya wajaba ne ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama sun san abin da yake tsantsan haƙƙin Allah ne sun san abin da yake tsantsan haƙƙin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kamar in ka shiga diwani za ka shi yana faɗi wa ashhadu anna allaha la rabba gairuhu falaysa lahu kuf'un bi barrin wala fuluk عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى ما تخصصا وأشهد أن الله لا رب غيره فليس له كفء ببر ولا فلوك وأشهد أن الله لا رب غيره فليس له كفء ببر ولا فلوك وأن رسول الله آمد ناسه فقد بلغ الهد الذي أنزل الملك وجعل خير الناس أدى أمانة ومهد دينا واديا عند من مسك وهل أبصرت عيناك يوما كهديه أتحسب دينا غير ما المصطفى سلك دعوني من التزليس والشرك وأعبدوا إلها برا لا لا شريك لمن ملك فلبيك مولانا لك الحمد كله لك الملك والنعمة جميعا وذاك لك فلبيك مولانا لك الحمد كله لك الملك والنعمة جميعا وذاك لك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi sallama to yan uwa musulmi masu sauraron mu ku sani cewa wannan shine ainihin i'tiqadin masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga kan shi alfazazi mai ishiriniya zuwa kan shi imamul busiri mai alburda zuwa kan shi imamun nabahani mai hamziya har zuwa mai wutriya zuwa kan shi maulana shi ibrahim radiyallahu anhu wanda waɗannan maganganunsa ne kuma shi ne shugaban mawaƙan allah ya ƙara masa yadda mun ji a wannan baitin yana faɗi wa ashhadu na shaida na tabbata anna allah cewa allah la rabba gairuhu ba wani ubangiji ba shi ba falaysa lahu kufuwan man allah tabaraka ta'ala bai da kishiya bi barin akan tudu wala fuluk ko kuma akan ruwa a cikin kwale-kwale wa anna rasulullahi kuma na shaida cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Ahmadu Bushra Isa nasihun ya zo ne don yi mana nasiha mu ba Allah amma shi ba Allah bane ba dan Allah bane faqad ballaga al-hadi hakika ya isar mai shiryarwa ya isar da sakon Allah ya isar da sakon allazi anzalal malak sakon wanda ya aiko mala'ika wurinsa har a inda yake cewa da uni minat taslisi ku raba ni daga ukunta Allah wa shirki da tsafi wa abudu ilahan ku bauta wa Ubangiji makaɗaici bara wanda ya ƙage halitta la ku bar bautar dodo la sharika domin babu abokin tarayya liman malak ga wanda shi ya mallaki halitta ya ce ka maulana ya Ubangiji mun amsa maka mun amsa kiranka mun kaɗaita ka lakal hamdu yabo baki ɗaya ya tabbata a gare ka kulluhu dukkansa lakal mulku mulki baki ɗaya naka ne wannan amma da nimomi jami'an baki dai wa za ka shi ma wannan naka ne ya ce wa khairu rasulin kaga mafificin manzo a cikin manzannin Allah baki daya khairu man waɗi asara mafificin wanda ya taɓa taka ƙasa sunansa muhammadu lahadi muhammadu ne lahadi shine abin yabo sama da ƙasa wanda yake mai shirya da halitta imami kaji shugabana jagora na limami na ladal hulak lokacin da aka shiga cikin duhu to kaga yanzu waɗannan maganganun mutum ya lura da su zai gane cewa lallai ƙudurin masu yaban annabi sallallahu sallama ya saba wa yanda zaton wasu ba'arin musulmi suke zato sannan mu dawo wai wane ne ma ya fara yaban manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama to yan uwa musulmi wanda ya fara yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubangijinsa tabaraka wa ta'ala domin halittar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan ta ma yabo ne ɗabi'unsa yabo ne idan muka lura da shi za mu ga sunansa ma muhammadu ma'anan muhammadu abin yabo kansa mimun ne hannunsa ha'un ne cikinsa da ƙirjinsa mimun ne ƙafafuwansa dalun ne muhammadu shi yasa ko wani ya yabe shi ko kar ya yabe shi sufofinsa da zatinsa sun ishe shi yabo sallallahu alaihi sallama domin maulamu shi ibrahim allah ƙara mar yadda yana cewa wata kafihi madahan zatuhu wa sifatuhu muhammadu fi'ilul hamdi min hamdi ahmadi لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تكامل في الحسن غيبا ومشهدا أليس كتاه المصطفى عند مشهدي تكامل فيه الحسن غيبا ومشهدا فليس كتاه المصطفى عند مشهدي وأزنى عليه ربنا بكلامه فآب لي دونه يد مسنده ويكفي مدها ذاته وصفاته محمد فئل الحمد من حمد أحمدي ويكفي ما دان ذاته وصفاته محمد فيل الحمد من حمد أحمد ويكفي ما دان ذاته وصفاته محمد فيل الحمد من حمد أحمد عليه وآل صدق أعلى صلاته كذا من براه الشوق نحو محمد عليه وآل صدق على صلاته عليه وآل صدق على صلاته كذا من براه الشوق نحو محمد
haka qadrihi wa gidari azim wato abin da yake faɗa cewa wai alhusnu kyawun halitta da kyawun ɗabi'a ta kamala ya cika ya batse fihi a cikin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama gaiban wa mashadan a fili da kuma a boye falaisa kaɗa hal mustafa ba za ka taɓa ganin mutum irin mai shiryar da halitta mai tsarkin zuciya ba annabi abin zaɓin Allah inda mashhadi yayin da ka shiga kowane irin taro ko a filin alkiyama ba za ka ga irinsa ba ya ce wa asna alaihi rabbuna ba mutane ba ne kawai suke yabansa fa karka ji an ce sahabbai sun yabe shi waliyai suna yabansa malamai suna yabansa ka ɗauka su kadai suke yi ya ce a wa asna alaihi rabbuna ubangijinmu ma ya yabe shi bi kalamihi da maganganunsa a cikin alkur'ani fa ya baligun dunahu ya da musnidi saboda haka baligun mutum mai tsananin basira da fasaha da kaifin tunani ya gajiya dunahu daga ya iya faɗin abin da Allah ya faɗi a cikin alkur'ani ya da musnidi hannun mai rubuta dangane shi ma fa'a ya dunahu ya yi baya daga ya iya rubuta kwatankwacin abin da Allah ya yi ba annabi da shi ya ce bari in gaya maka zatuhu wa sifatuhu takafihi madan zatin annabi da sifofinsa sun ishe shi yabo ko da wani bai yabe shi ba idan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kalli kyawun halittarsa sannan ka ci karo da irin kyawun ɗabi'unsa za ka rantse da Allah cewa yabo ne yake tafiya da kafafuwansa Muhammadu fi'ilul hamdi min hamdi ahmadi wato Muhammadu fi'ili ne na yabo daga godiyar mafi godiyar halittan Allah tabaraka wa ta'ala qad tamma suratuhu wa tamma ma'anahu suran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cika cif cif ma'anarsa ma ta cika cif cif saboda haka wanda ya fara yabansa kamar yadda muka ji a cikin wannan baituka wa qad jaa fi dhikril hakimi sana'uhu min Allah natluhu ila yawmi yunfakhu shine Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya fara yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin littafinsa mabuwayi wanda ƙarya ba ta zuwa masa ta baya ballantana ta gaba a wurare kuma da dama idan ka shiga alkurani za ka je su ga sunan da dama za mu karanto su kaɗan daga ciki بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى بنايات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم sadakallahul azim wato yan uwa musulmi masu sauraron mu maza da mata mu fahimta mu sani duk wani wanda zai yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da larabci ne ko da turanci ne ko da faransanci ne ko da jamusanci ne ko da hausa ne ko da yarbanci ne ko da fulatanci ne ko da barbanci ne ko da gwaranci ne ko ma da wani yare zai yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai isa ya wuce wa innaka lana khuluqin azim ba duk yaban da za a yi yasa zaka ji maulana shi Ibrahim Allah ya kara mar yadda yana cewa Muhammadu Nurul Khaliki wa hawa Muhammadun azimun azimul khulqi tamma jalaluhu yana cewa wa kanna dakal qur'anu bil haqqi madihan sajaya rasulillahi wa zikra ahkamu wa takfihi madahan zatuhu wa sifatuhu ko wasmatuhu Muhammadu wasfun jami'ul madi mubrimu to wannan duka yana gwada maka cewa yaban da Allah tabaraka ta'ala yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikakken yabo duk yaban da bayin Allah suke masa wato aya ɗaya ce kawai suke yawo a ciki ita ce wa innaka la'ala khuluqin azim har yanzu ba iya wuce wurin ba shi yasa zaka ji maulana shehu ibrahim Allah ya kara mar yadda yana cewa wal kamilul mahmudu was-su'ul wal muna وأنت الحبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم لخير الخلق خلق مهذب kuma yana cawai wa kad ajazal lusnal masaki an nazmuhu falam yahki shibha zikri yawmal mu'arrikh kuma a jiya mun gaya muku idan buku manta ba cewa wannan yabo da su bayin Allah din nan salihan bayi suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwaikwayo suke na ayoyin alkur'ani waɗansu kuma baitukan hadisan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama jiya har mun kawo muku misali kuma ba aibi bane yau ma mu ƙara buga muku misali da wasu ayoyi waɗanda Maulana Shehu Ibrahim Allah ya ƙara mar yadda a cikin baitukansa na diwani idan ka bi su da kyau zaka iske ayoyin alkur'ani ne misali yana cewa wa ma dalla da hashimi wa ma gawa fasurata wan najmi tuluwan wa tafahani ترى المصطفى زهرا وبطنا وتزفرا بسر من اسرار الاله مكتم ترى ما همان النوم بالشوق منشدا علائم صباحا ايها الرب واسلمي ترى منظرا هام الفؤاد بحبه فيسليك الليلى وميلا وتندمي وهند وداد أو سليما وزينب وفاطمة أو سلمى أو اسماء ومريم وقل لملوك الأرض نامت عيونهم وهذا كملك لا يباع بدرهم هذا وانا أي سورة النجم ني. وما دل دال هاشمي وما قوى sai ce to fa surata wan najmi tulwan wa tafahami in baka fance ni ba da ko alqur'ani ka bude suratul najmi to iri irin waɗannan suna na haka nan bangaren hadisai akwai jiya mun gaya muku baiti ɗaya shi Ibrahim yayi amma hadisai biyar ne a cikin baiti ɗaya sannan akwai wani baiti shi kuma hadisai guda uku ne saboda haka idan Allah ya kai mu zuwa gobe insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya saboda mun ga lokaci yana hararan mu yan uwa Allah ya kara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaydan wa farish karbahu abadan ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu anta al-giyas li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa al-mujtaba al-muqtar sayyidina muhammadun dahirul ansabi ahmadu صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل يا سابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله برق بدا نهو المرابي يلمع فهم امرا إذ يلمع البرق يدمع لا لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله برق بدا نهو المرابي يلمع فهم امرا إذ يلمع البرق يدمع لا لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لمحت بوهن وإيكاهجت صبابة ورقراق دمع ساءت الحي تهجع لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله تذكرت أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها مع الطور حال فيه خرطي يرقع لا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله سقى الله أرضا بالمدينة إنها محطور حال فيه خرطي يرقع لا لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله سقى الله أرضا بالمدينة إنها مهطور هال فيه خرقي يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلفت ما رفيق أجمع لا لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله